بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin shida ga watan biyar ne ko? biyar ga watan zulƙada a shekara ta 1440 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne takwas ga watan bakwai a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasinmu na 88 a karatun littafin a sharhu fadlil islam ko ce fadlil islam na malam muhammadu abdullahab tare da sharhinsa na malam salih ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ har yanzu muna ko in ce muna farko-farkon karanta abin da malam yake ambata mana na sharhin hadithin bahz ibn hakim an abihi an jaddihi mu'awiyat ibn haida da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan musulunci ya gaya masa wasu abubuwa abin da ya fara gaya masa an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah ya fara mana bayanin wannan inda yace hatani kalimatani an tuslima qalbaka lillahi wa an tuwalliya wajhaka ila Allah هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة فيما دلت عليه ظاهرا وباطنا سيتي وأما ما دلت عليه ظاهرا فيما من يشي هو, هو أن لا يعبد إلا الله وحده وأن عبادة غيره باطلة وهذا هو معنى قوله وأن تولي وجهك إلى الله يعني في أي عبادة في أي أمر في أي مصيبة في أي حاجة أن يكون الرغب والرهب والملتجأ والاستغاثة هي بالله جل وعلا وحده لن يمكن ذاكو ذا متاشيتي وذلك أن العرب بسم الله طيب yace wa zalika anna al-arab abinda yasa muka faɗi cewa ma'anar wa an tuwalliya wajhaka ila Allah shine abauta wa Allah shi kadai ya zama shi kadai za a bautawa a kowanne umarni ya bayar da kuma a kowanne sha'ani na rayuwa gare shi za a koma duk wata musifa da ta samu mutum a rayuwa to ya koma zuwa ga Allah da yaƙinin cewa ba ta zo ba sai da ganin damar Allah kuma ya sa ran Allah zai ba shi lada a kan wannan musifa kuma ya ƙudurci a zuciyarsa babu mai kawo masa maganinta sai Allah kada zuciyarsa ta dogara da wani in ba Allah ba kada ta ji cewa tunda akwai wane to ba matsala wajibi ne ya zama duk abin da ya same ka na matsala a rayuwa zuciyarka ta ji cewa Allah yana nan don haka ba ka da matsala kada ka karkata kada ka jingina kada ka ɗosana da kowa sai Allah zuciyarka ka cokam ya zama Allah ta dogara gare shi ta yadda da shi fi ayi hajati kowace irin bukata kowace irin bukata karka koma zuwa gun wani kai kokari ya zama buƙatarka a rayuwa gaba ɗaya ka mai da ita zuwa ga Allah an yakuna ragabu war rahabu ya zama cewa kwaɗayi ma'ana kwaɗaituwa zuwa ga alherai to ya zama alheran Allah kawai ka sa rai ko da wani zai zama sababi to ka ji a zuciyarka kai ɗin karka dogara da kowa sai Allah hatta wanda zai baka kai da shi to kada ka ɗauka shi ne mai bayarwa ka ɗauka Allah ne mai bayarwa komawarka zuwa ga Allah ita za ta sanya wannan ɗin ya kawo maka in Allah ya ga dama warrahabu hakanan karka firgita ka tsorata sai zuwa ga Allah kada wani abu ya razana ka akwai tsoro na ɗabi'a abinda kake gani abinda ko baka ganinsa to kar ya tsorata ka karka tsorata da wani abu in ba Allah ba cikin abin da baka gani abin da kake gani ko da ma ya taho zai cuce ka ka gudu wannan ba in kai haka ba shirka kai ba kuma wannan sunansa tsoro na ɗabi'a tsoron da bai halatta a wa kowa ba sai Allah shine tsoron gaibi kana zaune kai kadai a ce kana tsoron wani mamaci yana kabarinsa kana tsoron ka saba ma wata doka ko wata ka'ida da ya sanya ko wata tafiya da ya ce dole shi za ka yi mada'a baya nan amma duk jikinka yana rawa kana ga idan baka yi ba ko za ka talauci in baka yi masa da'a ba wani abu zai same ka to in ba Allah ba ba a yi wannan ba a yi wa kowa irin wannan tsoron wani misali kawai na bayar wal multaja'u mafaka inda mutum zai fake in musifa ta taso ta koro shi to ya zama duk zuwa ga Allah wal istighafatu da neman agaji yayin da bala'i ya zo to karka juya zuwa ga kowa babu sunan wani banda Allah kar a kira mala'ika kar a kira annabi ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka ce ya rasulullahi a tsare ne ga wannan bala'in da ya taso a'a ya Allah Allah za ka kira ballantana wanda ba manzon Allah ba don haka kar a kira Shehu Usmanu kar a kira shehu bello kar a kira shehu abdullahi kar a kira sauran shehu wane da shehu wane da shehu wane ka roƙi Allah shi kaɗai mahalicinsu wanda suke buƙata zuwa gare shi sannan ya ce dukan waɗannan abuwa hiya billahi su zama ga Allah jalla wa ala wahdahu ga Allah shi kaɗai banda wani sai ce me yasa muka faɗi wannan yace wa zalika annal araba saboda larabawa kanu idza atahum shay'un sun kasance idan wani abu ya zo musu na damuwa na tashin hankali suna da bukatu ko an shiga wani hali roƙon ruwa da makamantansu wallau wujuhahum ila alihatin muta'addida sai su karkatar da su juya fuskokinsu zuwa ga abun bauta daban-daban a wancan zamani kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawan gumaka a gidaje Allah ne kawai san adadinsu akwai wanda ake ajewa a cikin ɗaki saboda kiyayewa wajen kwanciya akwai wanda ake ajewa a ƙofar ɗaki akwai wanda ake cewa a tsakar gida akwai wanda ake ajewa a zaure akwai wanda ake tafiya da shi kasuwa gunki akwai ɗan ƙarami na aljihu akwai babba akwai na ajiyewa jikin bango akwai kuma na ƙofar gari babba sosai duk garin da ake shirka za ka samu waɗannan irin abubuwa har zuwa yanzu a garuruwan da suke bautar irin waɗannan gumakan in ka je za ka ga wannan ba abin damuwa ba ne su alfahari ma suke ba abin ɓoyewa ba ne ka je indiya ka je sauran wurare za ka gani kuma mutum ɗaya za ka iya samunsa da abin bauta kimanin bakwai gwargwadon bukata ko ta bukata da abin da ake kira na sha baku labarin waɗannan dai irin waɗannan abubuwa da in suka taso a wasu ƙasashe akan same su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin zuwan sa Madina lokacin da samari suka rika da'awa zuwa ga addinin musulunci tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira kun san kirsa su Mu'adh bin Jabal da jabir ibn abdullahi kokarin da suka yi ta yi wajen da'awa da su da sauran samari a wannan lokaci da yadda gumaka suka yadu a hannun mutane kun san kisar amr ibn al-jamuh mun sha yin ta anan ko wanda kullum yana da gunkinsa ajiyayye zai masa wanka ya sa masa kaya ya shafa masa mai ya zo ya ajiye shi in bukata ta zo sai ya zo ya masa sujada ya roƙe shi in yi datti ba zai iya wankewa ba shi gunkin sai shi a murbinul jamu zai ɗauke shi ya wanke shi to shine wata rana su waɗannan samari a madina tun kafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira suka zo suka ɗauke wannan gunki suka tafi da shi ya ta neman sa bai gan shi ba can sai tsinco shi a wata kwata a rami tsohuwar rijiya da ake jefa kayan haila da datti da jini da kazanta kwata dai suka samu ya samo shi a ciki ya ɗauko shi yana faɗa ya zo ya wanke shi ya ajiye washe gari suka sake dawowa samari suka ɗauke shi suka sake jefa shi shine ya je gan shi sai ga an haɗa shi da mushen kare mushen kare a cikin rijiya tsohuwa ana jefa ƙazanta a ciki shine a lokacin Allah jefa masa shirya yace gaskiya wannan abun inda abun bauta ne ba zai yiwu ya zama haka ba shine har yake cewa wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran yace wallahi da kai abun bauta ne ba zai yiwu ba da kai da kare a gwama ku shine fi qarani a gwama ku wasta bi'rin a tsakiyar rijiya cikin kazanta yace wallahi da abun bauta ne ba zai yiwu ba saboda kowa san yadda kare yake da ransa ma ba shi daraja ballantana mushensa to ga mushe kare ga abun bauta da ake wanke shi a shafa masa daga ranar amr ibn al-jamu Allah ya jefa masa imani ya tafi gurin waɗannan samari ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira to wannan na bada misali ne kawai na yadda waɗannan mutane suke da gumakansu duk abu da ya taso sai a juya zuwa gare su idan ana roƙon ruwa akwai gunkin da za a je gunsa na tattalin arziki haka akwai wanda za a je gunsa tashin hankali na tsakanin kabila da kabila akwai gunki daban duk musifa da inda za a je to wannan abun shine sai ke cewa fa'atal islamu bi islamil wajhi lillahi jalla wa ala sai musulunci ya zo da cewa a miƙa fuskar lillahi jalla wa ala ga Allah mabuwayi maɗaukaki wa Allah yutawajjaha ko wa Allah ya tawajjaha ai almar'u bi qalbihi kuma kada mutum ya juya bi qalbihi da zuciyarsa wa wajhihi da fuskarsa illa ila Allah sai zuwa ga Allah zahirinka da batsininka komai ya zama Allah ka miƙawa kuma karka rikice ka kasa gane bambancin dogaro da Allah da kuma neman magani kullum muna bayanin wannan neman magani a babin al'akhdu bil asbabi yake amma ana neman magani yayin da musifa ta faru sai a je a nemi magani magani kuma iri biyu ne magani da aka gwada aka yi amfani da shi aka ga yayi sawa'un na ɗabi'a ko na asibiti da za ka je ko na gargajiya wanda za a ce an kai kaza kaza ka sha kaza in dai ka yarda da shi ko na likita da ruku zai gwada ka ya ce in an sha kaza za a yi magani wani duk ya halatta babu wanda ya taba shi da magani kuma na shari'a wanda a shari'a aka bayyana shan kaza yana maganin kaza shan kaza yana maganin kaza shan zuma shan ruwan zamzam ko habbatu sauda da makamancin wannan da Allah maduki ya faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ambata to duka shi ma babu laifi mutum ya amfani da shi amma wannan ya ɗauke shi a matsayin sababi li'anna shar'a ja'alahu sababan wa li'anna al-khibrata jarrabathu wa wajadathu nafi'an yawwa domin khibra ta sa an gwada an ga yana da amfani don haka sai a iya amfani da shi amma zuciya dogaronta ka kam ya zama ga Allah ko ka sha magani yanzu karkace to alhamdulillah na gode wa panadol da ya bani sauki alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani sauki na samu jin saukin ciwon kai ko zazzabi a sababin panadol da na sha wannan ba in ba ma lalle sai ka faɗi sababin ba Allah ne awwalan wa akhir koro sababi wani abu ne daban shi yasa yake da kyau masu talla a gidajen rediyo a rika kula wani lokaci zaka ji ana cewa an gode wa kaza yayi min magani a tallika ina jin wannan da yawa da kunne na akwai bukatar da Allah a rika kula shi musulmi kullum musulmi ne a cikin lamarinsa a rika samar da tauhidin nan saboda masu jin rediyo wani zai dauki wannan abin sai ce alhamdulillah ya gode wa kaza maimakon ya ce ya gode wa Allah wannan ba laifi bane fa sababi a gode masa amma sababin da ke karbar godiya ko in mutum yayi maka wani abu ka ce masha Allah na gode Allah saka da alheri amma fa na dole abe san kai ba yawon baya buƙatar godiya sai ka gode wa ubangijin da ya halicci panadol ya yassare shi a cikin magungunan da ake amfani da su Allah subhanahu wataala ya ƙara mana tauhidi wato tauhidi daɗi ne da shi a zuciya in ka fahimce shi wallahi zaka ji daɗin rayuwarka kuma zaka ji zuciyarka sawai babu wani abu da yake damun ka la shubuha la wata damuwa komai ya taso kana da gata inda zaka je ka juye shi gaban ubangiji babu abin da ya kai wannan daɗi amma in ka yadda da wani ka raba kafa ko wani malami duk inda za ka je sai ka je ya baka sa'a ko kuma wani boka wani kaza daga irin wannan duk adabai bai maka zuciya shi baka ga haƙiƙanin amfaninsa ba shi bai amfanar da kansa komai ba kuma yi maka hasarar dukiya yi maka hasarar imani amma ka tsaya ga Allah wallahi sai ka ji duk ba sa tsorata ka duk wanda ya tsaya ga Allah to babu wani abu da yake tsorata shi a kaɗo kaza a koro kaza a yi masa kaza a yi masa kaza wallahi yana dogaro da Allah sai ga Allah ya masa magani shi sa shi Allah daɗin lamari ne da shi in ka yarda da shi to zai karɓe ka amma kar ka bari wallahi ka raba masa kafa to zai barka da wancan ɗin ya faɗa ana azna shuraka'i an shirki man amila amalan أشرك فيه معي غيري تركته وشركه haka lamarin Allah yake kana raba kafa kamar da kuke cewa an raba kafa ko an hau kan katanga ko mutum bai faɗo nan ba bai faɗo nan ba to Allah baya son haka ya zama rayuwarka gaba ɗayanta gare shi take sai ka ga wallahi har mu'ujiza ko in ce har wata karama sai ya maka saboda walittakarka da yadda ya yadda da kai sai a harbo ya hana baka sani ba ma ana jifan ana sammun ana waye ana duk sai ga Allah yana karewa baka sani ba amma in baka yadda da shi ba ka yadda da wancan to sai ta gwada ka sai a barka kai ta shan wahala da Allah muna roƙonka ka tsare mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin to a dogara da Allah shi kadai duna ma siwahu banda wani wanda ba Allah li hadha qala mu je shafi na gaba yace li hadha qala don haka ne ma yace wa an tuwalliya wajhaka ila Allah kuma ka juya fuskarka zuwa ga Allah ya'ani wahdahu duna ma siwahu shi kadai banda wani wanda ba shi ba fa in aka ce wa an tuwalliya wajhaka ila Allah ya isa amma ƙarin bayani ne a ce maka duna ma siwahu banda wani wanda ba shi ba dan ya ƙara ƙarfafa maka tabbatar abin da ake nema a zuciyarka shine Allah din kadai za ka sallama wa fafiha a cikin wannan ibara wato wannan kalma da ya ce wa an tuwalli waje haka ilallah akwai ibtalul li ibadatil alihatil mukhtalifa an ruguza an lalata an bata an rushe bautar duk abubuwan bauta da ake bautawa waɗanda ba Allah ba komai ya shiga ciki nan ba sai an ba da misalai da kaza da kaza da gunki da na ice da na dutse da sauransu ko ma menene in dai ana bauta masa wanda ba Allah ba ko wani tunani a zuciya da makamancin wannan to wannan abun ya ruguza shi ya bata shi in dai ka juya fuskar ka zuwa ga Allah to ai ka juya wa ɗayan baya ko in aka ce ka juya wa fuskar ka gaba ɗaya Allah kawai ka miƙa mata to dole ne da wanda yake gefe dama da wanda yake hagu da wanda yake bayan ka ai ka rabu da su to wannan shine abin da ake mai da a juya fuska din qala qablaha kafin maganar juya fuska ya ce an tuslima qalbaka lillah to yanzu ya dawo da mu bayani zamu magana akan an tuslima qalbaka lillah saboda bai sharhi akan ta ba yace wa islamul qalbi lillahi jalla wa ala me ake nufi da shi a ce ka miƙa wa Allah zuciyarka islamul qalbi ba musuluncin zuciya ake nufi ba ana nufin miƙa zuciya zuciyar kai sarandarin ɗinta ga Allah gaba ɗaya ka miƙa wa Allah sai abin da ya ga dama ya da ita ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn mas'ud ya gaya mana inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha'a zukatan bayin Allah baki ɗaya suna tsakanin yatsu biyu na ubangiji Allah subhanahu ta'ala shi ya san yadda ya siffantu da wannan wato kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata don haka Allah madauki yana da yatsu yaya suke ba mu sani ba amma duk zukatan bayin Allah Allah yana jujjuya waɗannan zukata tsakanin waɗannan yatsu nasa guda biyu wata rana wani mumini Allah kiyaye Allah tsare kaji ya koma kafiri wata rana wani kafiri shi kuma ya juya ya koma mumini mutum mai kirki mai da'a ya koma fasiki mutumin kirki yana kan hanya da istiqama ya zame duk waɗannan abubuwa suna faruwa zaman man kuma da fasikin su kuma wata rana sai Allah shiryar da su saboda duka shirya ta Allah ce shi yasa yake da kyau mu rika kyautata mu junan mu zato kuma mu daina yada mummunan abu dangane da junan mu mu rufa mu junan mu asiri sai Allah ya rufa mana asiri duk wata zuciya da ka gani tana hannun ubangiji ba ta tsira Allah ya batar da ita ba kar kai alfahari da kai shiryayye ne kana kan aqida mai kyau manhaji mai kyau wajibinka ka rika roƙon Allah ya tabbatar da kai akan haka kar kai kowa izgili ka rika addu'a har wanda ya saba ya karkace da a zuciyarka baka san sa ko baka san abin da yake yi to ka rika roƙon Allah ya shirye shi ya ganar da shi ya dawo da shi hanya wata rana in tsananinka da zafinka ya yawa sai Allah ya jarrabe ka sai ya baka rashin shiriya sai ka koma bid'a an samu irin wannan abin da yawa na taɓa baku labarin ma har wani a nan wuri ba sai mun nanata ba muna roƙon Allah ya tsare mu kullun shi yasa ka rika addu'a wallahi ka rika wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim kuma ka roƙi Allah ya Allah cikin duk abin da aka sassaɓa Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da ke shine daidai ihdina limakhtulifa fihi min alhaqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ka rika wannan addu'a duk inda aka saba gida biyu ko gida uku ko gida goma ko gida ɗari ko dubu an rarraba kai to ka roƙi Allah ya sanya ka a cikin waɗanda suke shiryayyu wanda suke kan hanya madaidaiciya dan gata za ka zama wallahi sai kaga shubuha ta kasa shiga zuciyarka in ta fara shiga sai kaga Allah ya kawo maka gamdakatar sai ka saurari wani abu da zai maka maganinsa in ku Allah ya so batar da kai sai shubuhar ta dade a zuciya ka rasa malamin ma da zaka tambaye shi ya gamsar da kai abin da ke daidai sai kai ta tafiya haka shikenan sai Allah ya batar da mutum zaka kullum kar ka bari ka ji cewa ba a hannun Allah shiriyar ka take ko a hannunka ne ko kokarinka yawan karatunka ka haddace kaza ka haddace kaza duka kar kai wannan ka dogara ga Allah kuma ka nemi Allah shiriyarsa Allah shiryar da mu to abin da yake so ya faɗa mana yanzu shine me ake nufi da islamul qalbi miƙa zuciya yace ya'ani Allah ya kuna ku saurari wannan an la ya kuna wannan da an ce da la shi ne aka yi idigamin nunu sake na cikin lamun sai zama Allah kuka an sa Allah kamar da yake ashhadu Allah ilaha illallah akwai an mukhaffafa ash'a wato yace an la yakuna fil qalbi mu'azzamun ghairu Allah jalla wa ala kada ya zama a zuciyarka akwai wani mai girma ba Allah ba me yake nufi ma'ana kada ya zama zuciyarka ta girmama wani abu sama da Allah ko wani mutum saboda sama da Allah ko wata halitta daban sama da Allah ko wata manufa sama da Allah ko wani ra'ayinka sama da Allah kar ka fifita shi a zuciyar kar ka fifita ma'ana ka fifita wani sama da Allah a cikin zuciyarka wajen ƙaunarka da girmamawa shine a zuciyar nan ta zama ta kubuta daga wani mu'azzamun duk wani abin girmamawa ba Allah ba wa an yastaslima alqalbu lillahi jalla wa ala kuma sannan zuciyar ta saki ta miƙa shine an yastaslima ma'ana su daidai da islam da surrendering din ma'ana da submission ka miƙa wuya ya zama cewa duk makamanka da ƙarfinka da dabararka duka aji wani ita ce fasarar la haula wa la quwwata illa min illa billah alhaulu shine dabara ƙuwa kuma ƙarfi ka yi wannan da wani wayo da shige da fici da me ka ce la haula ba ni da wata dabara dabara ta ta ƙare ƙarfi na duk ya ƙare ba inda zan je sai gun Allah to Allah yana son wannan sai kaga ko kana da dabarar Allah ya ƙara maka in ku kai alfahari da dabararka to sai Allah barka da dabara sai ka ta shan wahala sai ya kawo wani wanda ya fi ka dabara a duniyance sai ya caje ka shikenan haka Allah ke yi Allah tsare mu to an yastaslima alqalbu lillahi jalla wa ala bitta'ati wal inqiyad da da'a da jawuwa me bambancin da'ar da kuma a ce jawuwa hmm da'a aiki ne da zakai ko da zuciya ya fi ƙarfi kuma da ba da zuciya ba ko da harshe ko da gaɓuɓɓa shi kuma in ƙiyadi shine wancan islami ɗin sakarwa Allah jin cewa ya fi ka ganewa jin cewa ya fi ka ilimi jin cewa ya fi ka sanin maslahar kanka sallama masa sakar masa ragamar rayuwarka fita daga haulinka da kuwarka sai ka zauna ba haulin ba kuwa sai ka ce ya Allah gani sai kai kawai wannan shi ake nufi da istislami kuma shine abin da ake nufi da inqiya ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk hukuncinsa adalci ne kada ya faɗi magana kai kokonto kada ya hukunci ka ce ai wannan bai dace da wannan zamanin ba to ba ka da islamin ka akwai matsala a cikinsa an fahimci abin to shine sai ce wa hada shi wannan kuwa rukunun min arkanil islam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci mutum baya zama musulmi sai an samu wannan abubuwan biyu a zuciyarsa dame dame da inƙiyadi da kuma ɗa'a shi yasa ai a ta'arifin musulunci kar ku manta definition ɗin da muka karanta na musulunci me aka ce hmm? al-istislamu lillahi ta'ala bitawhid wal inqiyadu lahu ko bitta'ati wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wannan shine islam zuciyarka ta miƙa wuya ta sallama ta fita daga dabarunta da ƙarfinta da ikonta da wani tunani da wani ilimi duk abin da ka karanta a duniya ka ji cewa Allah ya fi ka sani duk wata award da aka taɓa baka cewa kai ne ƙwararre a fanni kaza to ka ji cewa Allah ya fi ka sani duk wani matsayi da Allah ya baka a duniya da kake ga kana da ƙwarewa wajensa to ka ji cewa Allah ya fi ka sanin wannan da iya yadda za a yi shine alimun shine hakimun alimun masani ba abin da bai sani ba hakimun kuma gwani ba abin da bai iya ba duk abin da yayi to nasa yafi na kowa kyau in ya hukunci yace abu kaza halal ne to karka bu kana neman kofar da zai zama haram in ya hukunci abu kaza haram ne karka zo kana ta laliban yadda zai zama halal ka miƙa wuya ka ce ya Allah na yadda kamar da ya ba mu umarni dangane da gaskata ayoyinsa wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون منه تننكي نفي آمنا به kullum min indi rabbina mun yi imani mun sakar wa Allah da muhkam din da mutashabih din duka daga Allah yake mun gane wannan wannan ma da bamu gane ba mun yadda daga Allah yake ka karanta aya baka fahimta ba ka ce na yadda da Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne ko ban gane wannan ba na sallama masa ya fi ni sani to wannan su wannan ita ce siffar mumini wanda ya yadda da Allah subhanahu wataala ilman wa hukman sai ce wa rukunun aidan min arkanil imani billah kuma sannan wannan inqiyadi da ta'a din rukuni ne dai a cikin rukunan imani da Allah wa bayanuhu bayanin yadda zaka gane haka shine gashi anna qalbal muslim ma'ana abinda zan zai bayyana mana ya aka yi jawuwa da da'a suka zama rukunai a musulunci suka zama rukunai a me a imani an fahimci zancen nan yawwa islam yana da rukunai imani yana da rukunai to daga cikin waɗannan rukunan a kowanne ɓangare a ɓangaren islam dole a samu wannan mene ta'a da istislami ko inƙiyadi haka nan a ɓangaren imani dole a samu wannan inƙiyadi shine ka sakarwa Allah ka bari duk inda ya ja ka ka jawo shine ma'anar inƙiyadi yau na manta ban fasara mana wannan haka ba a hausance ma'anar inƙiyadi shine in aka ce dama misali mutum ya saki jikinsa aka ɗaure wuyan ana ta jansa kamar rago baya daddagewa baya ciccijewa baya tutsu amma duk inda aka ja shi sai ya jawo to wannan shine in kiyaye an ce abu kaza halal ne sam'an wa ta'ata ya Allah na yadda abu kaza halal ne an ba da labarin kaza a cikin alkur'ani ya Allah na gaskata duk abin da ka faɗa gaskiya Allah ya ce kar ka shiga wuri kaza kar ka aikata kaza ya Allah na haƙura duk yadda nake son wannan abu to wannan shi ake nufi da mene in kiyade da'ar kuma in an ce ka aikata ka aikata gwargwadon yadda karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take to zai mana bayanin yadda wannan in da wannan da'ar suka zama rukuni a Islam suka zama rukuni a me a imani ya ce an na kalbal musulmi dalilin haka shine zuciyar musulmi shi musulmi zuciyarsa lamma aslama yayin da ya musulunta wa wahada Allah jalla wa'ala ya kadaita Allah shi kadai fa innahu munqadul lahu to shi ya miƙa kansa yana jawuwa duk inda Allah ya ja shi shine munqat ana jansa yana jawuwa in ko ana janka kana tirjewa ai baka zama mai da'a ba ko amma in ana janka sai ka saki duk yadda aka jefa ka sai ka bi in an jefa ka rami lada za a baka saboda wanda ya jefa kan yana sane kuma ya san maslahar da ya sa ya ce ka yi in ya ce yi masa kaza sai ka yi masa saboda ya san ya ai maka alkawarin lada in ka mutu ka je gare shi zai baka lada za a shiga aljanna jefa ka ramin nan kai tuntube ka fada shi kuma za a kankare maka zunubai su ne musibu saboda haka a jaka ka jawo shine in munqat ta'i'un kana mai da'a zuciyarka ta saki jiki ta yi abin da Allah ya ce a yi shi yasa yake cewa sam'an wa ta'atan da kuma faɗin Allah maɗuki da ke cewa dangane da sama da ƙasa ƙalata a taina mene ƙa'i'in ya Allah mun zo da sakin rai shi ne ma'ana ƙa'i'in ma'ana zuciyarmu ta saki mun zo da zaɓin kanmu amma in aka ce yi kaza sai kai kawai saboda wani zance daban ba saboda bin umarnin Allah ba ko saboda tsoron kunyar mutane ko kuma don mutane ka burge su to baka yi tsa'i an ba ka yi me ka yi riya Allah tsare mu daga riya wannan abun sau da yawa na kan faɗi za ka fahimce shi da za ka yi hira da wani wanda ya musulunta wanda da ba musulmi ba ne tambaye shi irin yadda yake rayuwa fagam-fagam ɗin da yake ya shiga nan ya fita nan da irin bambancin da yake ji yanzu da sakin zuciyarsa da kwanciyar hankalinsa kwanciyar hankali na zuci ake nufi ba kwanciyar hankali na waje aminci tsakaninka da mutane da makota da yan gari da su ba wannan ba a'a wani abu da kake ji a zuciyarka na nutsuwa ba mai fahimtar wannan sosai irin wanda da ba musulmi bane kuma musamman mai adawa da musulunci baya san addini sai kuma ya zo sai ya karɓi musulunci dan Allah ka tambaye shi da zai samu dama ya rubuta maka irin feelings ɗinsa na da da feelings ɗinsa na yanzu za ka ɗau darussa da yawa a rika samun irin waɗannan ana hira da su ba hira dan a yi musu izgili ba a'a dan a samu ilimi daga wurinsu kai da aka haife ka a cikin musulunci wannan abun ba lalle ka gano shi ba amma duk da haka yana daga cikin abin da ake nema a gunka ka cokam ɗin rayuwarka ka miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce wa linqiyadu wa ta'atu naw'ani su wannan inqiyadi jawuwa din da kuma da'a ka aikata abu da san ranka da zabin kanka waɗannan abubuwan nau'ani nau'i biyu ne ana bi na farko inqiyadun wa ta'atun fil qalbi jawuwa da kuma da'a a cikin zuciyarka ka jawo kuma ka yi da'a da zuci na biyu inqiyadun wa ta'atun fi zahiri jawuwar da kuma yin da'ar a bayyane ba a cikin zuci ba yadda kowa zai gani ko kuma na kusa da kai za su gani sai ce wallazi huwa nan ina so a kula sosai a fahimci wannan zancen da za mu shiga laisa daqiqan ila hadhihi daraja amma dai in ka kuskure baka fahimce shi ba za ka tsaye da mu ko ita maimaitawa sai ce allazi huwa rukunul islami abin da yake shine rukunin musulunci huwa al-inqiyadu wa ta'atu fil qalbi abin da yake rukunin musulunci wanda in babu shi musuluncinka babu an koma kafirci shine in ƙiyadi da tsa'a ta zuci ta zuci ma'ana zuciyarka ta yadda cewa Allah ya fita ta yadda Allah ya fita sani ta yadda Allah shine ubangijinta ta yadda Allah shine abin bauta ta sakarwa Allah ta jawo duk inda aka ja ta ja ma'ana kai duk inda aka ja ta me ta saki ba ta ja ba dan an ja ka ja to ka tirje ko duk inda aka ja ka saki ka bi to shine in kiyami kai kuma yi da'a to na zucin shine rukunin musulunci illa fi tauhidi amma banda a bangaren tauhidi a bangaren tauhidi bayan na zucin dole a samu na fili bayan na zucin dole a samu na fili kar a ganka a waje kana bauta wa wani abu wanda ba Allah ba sai a yi tambaya sai ce ai na yi imani da zuci wannan na zahirin ba komai ba ya nuna komai a'a an fahimci abin yawwa wa fi ma ya ta'allaku bi shirki da kuma abin da ke da alaka da shirka shi wannan dole zahiran wa batsinan sai kayi ban kwana da shirka kwata kwata har abada kada mutum ya ce a zai a zuciyarsa ta kyamaci shirka ba ta so to amma kuma sai ya aikata in ya aikata to tana rusa masa musuluncinsa musamman idan shirkar wace ce babba ce fahaza ya'ani bi nabzi shirki yana nufin watsi da shirka wa Allah yu'bada Allah wa Allah yu'bada illa Allah kuma kar abota wa kowa sai Allah to wannan abun matlubun alinqiyadu fihi batinan wa zahira jawuwa a cikin wannan ana neman sa a wurinka abin nema ne lalle wajibi a same shi daga wurinka batinan wa zahiran ka ƙi shirka a zuci kada ka yi shirka a ayyukan zuciyarka karka dogara ga wani ba Allah ba sannan a zahiri a waje kar a ganka kana bauta wani wanda ba Allah yanzu misali idan mutum ya zo ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace da shi kirista ne amma yanzu ya zama musulmi to washe gari kuma sai a ganshi ya koma coci ran lahadi yana ta abubuwa duk ana ta yi da shi sai a tambaye sai ce a dama ni zuciyata ta gama yadda da Allah shi kaɗai ne kuma Muhammadu shi ma na karɓa amma dai wannan ɗin zan ci gaba da zuwa ya hukuncin yake sai a ce a ba za ka je ka ci gaba da kiran annabi Isa a matsayin lord da Allah da abun bauta ka koma kana faɗar salisu salasa sai ta rushe maka wancan abin da ka faɗa an fahimci wannan ba zai yiwu su tafi tare ba haka da zahiri da batsini a tauhidi babu karɓar lakwalakwa dole ne su zama ɗaya zuciyarka ba ta son shirka ta kyamace ta to a aikace ma ka kyamaci shirka ba kai ba ita an gane wannan sai ce wa man lam yanqad zahiran fa huwa mushrikun wanda a zahirinsa bai jawo ba yace ya jawo a zuci yayi da'a a zuci amma a waje ya bauta wani wanda ba Allah ba to yana nan a mushriki ya koma ruwa kun gane wannan wurin kafin mu shiga gefe na biyu an fahimta ma'ana da aikin zuciya da aikin zahiri na bayyane an gane ta ɓangaren inƙiyadin nan jawuwa zuwa ga Allah da ɗa'a zuwa ga Allah tilas ne su haɗu zahiri da batsini a babin tauhidi tauhidi baya karɓar raba ƙafa ka faɗi wani abu zuciyarka ta yadda da wani abu a zahiri kuma ka aikata wani abu daban a tauhidi ba a karɓar wannan an gane wannan sosai amma sa'irul ahkamil amaliyyati amma sauran ayyuka wato sauran hukunce-hukunce na aikace-aikace practical abubuwa su ne amaliyya sauran abubuwan da ake aikatawa da gaɓuɓɓa mislu ada'is salati wa zakati kamar yin sallah da ba da zakka an gane wa mislu tahlili ma ahalla Allah jalla wa ala wa tahrimi ma harrama Allah jalla wa ala ila akhirih da misalin kuma halatta abinda Allah ya halatta da kuma haramta abinda Allah ya haramta an fahimta sai ce fa hada to shi wannan idan qada bi qalbihi idan zuciyarsa ta jawo zuwa ga wannan hukuncin ta karɓa ta yadda sallah wajibi ce shi ne ma'anar in kiyadi a nan an gane Allah ya ce wajibi a yi sallah wajibi a ba da zakka sai ka amince har zuci cewa lallai sallah wajibi ce lallai zakka wajibi ce an gane sannan Allah ya ce abu kaza halal ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai zuciyarka ta yadda saye da sayarwa halal ne riba haramun ne zuciya ta yadda ta karba an fahimci wannan wa ata'a kuma ya da'a bi anna hadha yajibu an yu'mal cewa wannan wajibi ne ai aiki da shi ma'ana wajibi ne ai sallah wajibi ne ai bada zakka an gane ko wa hadha yajibu an yutrak wannan wajibi ne a bar shi saboda haram ne wannan kuma wajibi ne a aikata saboda halal ne lakinnahu sai dai kuma khalafa fi zahiri sai a zahiri sai ya saba wannan abin da ke zuciyarsa kun fahimta sai ce fa inna hadha laysa qadihan fi asli al-islam to wannan baya suka ga asalin musuluncinsa bai lalata masa asalin musulunci ba kun gane wannan ko ba gane ko ba fahimta ba zai ba da misali abin da yake nufi dangane da tauhidi dai kun gane da zahiri da batsini ba a karɓar mai raba kafa dole zuciyar ta yadda da ba za a bauta wa kowa ba sai Allah kuma a aikace kar a bauta wa kowa sai Allah to amma sauran hukunce hukunce cewa a yi sallah a ba da zakka a yi azumi a aikin hajji a yi ɗa'a ga iyaye ko a girmama na gaba a zauna lafiya da mutane a yi na filfili a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk waɗannan a taimakawa mabukata duk waɗannan umarni ne aiko in zuciya ta karɓa ta yadda gaskiya ne ba ta ƙaryata Allah ba amma a wajen aiki sai ba ta yi aikin ba to wannan rashin aikin bai ɓata asalin musuluncin ba haka nan idan mutum ya yadda da abu kaza halal ne sai ya saba an ce ka yi kaza halal ne sai bai yi ba ba na wajibi ba na halal ko kuma an ce abu kaza haram ne karkaci sai ya ci to in zuciyarsa ta yadda da cewa abu kaza din nan haram ne amma sai ya ci to yadda da cewa haram ne ya tsayar da musuluncinsa rashin ci wano cin kuma da yayi bayan an ce kada ya ci wannan aiki ne na zahiri bai rusa masa musuluncinsa ba yana nan musulmi an fahimci bambanci yau shi yasa ma'ana kenan ba sai a ce masa me ya saba wa Allah ta bangaren da'a ta zahiri amma yayi da'a ta batini yayi inqiyadi na batini to amma na zahiri ne ya kasa yi ko kuma bai yi ba ya saba wa Allah to a nan musuluncinsa na asali yana nan bai zama kafiri ba misali wanda gashi nan da zai kawo mana misali wanda ya ci riba ko ya sha giya ko ya sata ko sauransu muddin ya karɓi hukuncin cewa haramun ne to na shine in kiyadi zuciyarsa ta yadda sata haram ne zina haram ne shan giya haram ne cin riba haram ne gashi gashi gashi abubuwa da yawa ga sunan haram in ka yadda haram ne sai kuma amma ka aikata to wannan bai bata musuluncinka ba ka yi fasikanci ba kai kafirci ba ya bayyana insha Allah to sai ce bi khilafi ma law annahu lam yanqad batin sabanin a ce lam yanqad bai jawu ba batinan tun a zahiri da Allah ya ce shan giya haram ne zina haram ne sai a zuciyar wani sai ce kai ni fa gaskiya wannan ne hukuncin ya mun tsauri ba zan dauka ba to shikenan musuluncin sa ya rushe shi ba musulmi bane saboda zuciyar ba ta yadda ta yi abin da Allah ya ce shine islam ba yanzu misali wanda zai musulunta sai aka zo aka yi masa sharhin musulunci sai ce ina yadda kaza da kaza sai aka ce to amma fa ba a zina sai ce kai ni ba zan iya daina wannan ba to matsala shi yasa ake cewa irin waɗannan abubuwan na haram haram lokacin da mutum zai musulunta a daina sanya masa shi a matsayin sharaɗi an gane in mutum ya zo musulunta kar ka zo masa da detail na abubuwan da aka haramta ba a yin haka ka gaya masa iya islam da ma'anarsa kar ka ce to daga yau shan giya haram daga yau zina haram in ya saba ba zai iya daina ba zai iya gaya maka a lokacin tunda imanin bai daɗe a zuciyarsa ba zai ce maka ni ba zan iya ba amma da an bar shi ya karba ya dade ya shigo cikin yan uwa musulmi ya ji qur'ani imani ya karu ana cewa haram sai shi kai dama ba mu kyauta ba ai abin da muke duk ba shi da kyau da kansa an fahimci wannan yau amma a yanzu misali kawai nake bayarwa in mutum ya inkarin ya ce shi ba zai jawo zuwa ga wannan hukuncin na batsini ba to kufur kafirci yana nan amma in ya yadda da abin da Allah ya ce halal ne abin da ya ce haram ne amma sai ya saba ma abin da aka ce ya aikata to musuluncinsa yana nan amma ya yi abin da ake ce mafasikanci ya yi saɓo bai zama kafiri ba amma inda a shirka ne fa kun ga wani ai ba za a karɓa ba kamar da muka ba da misali yawwa sai ce lam yanqad bi qalbihi ko bi khilafi ma law annahu lam yanqad batinan lam yanqad bi qalbihi bi jawaba da zuciyarsa bi annahu lam yuslim lillahi jalla wa ala bai miƙa wa Allah ba ta'atan wan qiyada lam yusallim lillahi kuma bai sallama wa Allah bai miƙa wa Allah wuyansa ta'atan wajen da'a wan qiyadan da kuma jawuwa ba bi haythu yakunu masalan to zin nan ga misalin da ya kawo sai ce misali fil khamri wajen giya fi dakhilihi a can cikin zuciyarsa ya yadda annaha muharramatun cewa shan giya haramun ne wa muslimun ko wa muslimun qalbuhu kuma ya miƙa zuciyarsa ta'atan lillahi jalla wa ala wan qiyadan ya sallama wa Allah zuciyarsa ya jawu fi tahrimiha wajen haramcin giya lakinnahu fi adh-dhahiri yashrabu al-khamr amma kuma a zahirinsa sai gashi yana kwankwada yana shan giya aw yatazaaru biha ko yana sha a bayyane ma'ana yana nuna yana sha aw yujahiru biha ko yana bayyanawa fa hadha la yaqdahu fi asli islamihi to wannan baya sukan asalin musuluncin sa in an ce asali sukan asalin musulunci ku gane akwai asalin musulunci akwai far'i ko in aka ce asalin musulunci ya tabu to fa akwai matsala kishiyarsa shine kafirci yawwa amma musuluncin zai iya tabuwa ta bangaren rassansa ma'ana imani ya ragu ko da ba a kafirta ba to wannan shine na biyu in ya zama ya yarda giya haramun ne amma yana sha to asalin musuluncinsa yana nan a matsayin musulmi kada wani ya kafirta shi babu wanda suke kafirta masu irin wannan da masu yawa khawarijawa su ne masu cewa duk wanda ya yi zunubi babba ya fita daga addini an gane wannan gurin sai ce fa hadha la yaqdahu fi asli islamihi li'annahu munqadun wa muti'un batina domin ko shi a can ƙasa zuciyarsa ya yadda yana da'a kuma ya jawo wa kadhalika fi masail az-zina haka nan a mas'alar zina was-sariqa da sata wa sa'iril muharramati da sauran abubuwan haramu wa qati'atir rahimi da yanke zumunci yanke zumunci shi ma haram ne ba haram irin yadda sata take haram haka yanke zumunci shi ma haram yake ba kuma karamin ba wai a cikin saga'irud dhunub yake ba qati'atur rahim yana cikin manya manyan zunubi saboda akwai uquba da aka aje a kanta me ake nufi da qati'atur rahim haka muke fassara ko mu ce yanke zumunci ko wannan fassara ce kawai yanke zumunci in an ce rahim asalin ma'anar rahim shine mahaifa mahaifa ta uwa da take ɗaukar ɗan tayi ta haifar da shi duk ɗan adam a duniya ta hanyar wannan mahaifar aka samu alaƙa da shi ko wane ne ya haifi wane bayan an haife ka wadda ta haife ka nan sai ta haifi wani to sunan wannan mai ɗan uwanka sunansa ƙaninka domin kai aka fara haihuwa ko kuma an haife ka ka zo ka samu wani da aka riga haihuwa kafin kai wani ya zama dan uwanka ya zama yayanka haka ne ko ba ka ba yau wani ya auri wance sai aka haifi wani to yar ya ce ga wani ko jika ce ga wani ko ko kanwa ce ga wani to waɗannan washa'ij din sarkafa sarkafan da suka hada dan adam su ake ce me wato zumunci yawwa to zumuncinka na jini wanda yake akwai alaka ta jini tsakaninka da shi da wanka da ƙaninka da mahaifi da mahaifiya waɗannan wajibi ya zama akwai alaka mai kyau tsakaninku wajibi ne ka kintsa da su ka shirya da su ka yi kyauta ka yi ziyara duk abin da ya faru ya ɓata tsakani a yi ƙoƙari a gyara kar a yanke ka ce wani har abada ba ni ba shi ko hanya ba na san mu haɗa wannan an aikata haram har sai ka ji wani yana ko a aljanna ba na so in ga wani wannan ba daidai ba ne to ai mai irin wannan din ba zai je aljannar ba ko ballantana ya ga wani ya ce ba zai kula shi ba Allah so don haka na na ta wannan ne ko saboda muhimmancinsa cewa muna ɗaukarsa da sauƙi in sai ga wani rabansa da ɗan uwansa ya manta wani mahaifi ma ba zance ɗan uwa ba mahaifi da ya haifi mutum ya bar shi a ƙauye ya zo yana zaune a binni ya ɗauko ya bar gyatumarsa a ƙauye ya zo ya zauna da matansa ana ta jin daɗi sai ran da ba lafiya sai a ce bari dai mu je mu duba gyatuman nan ana ta addu'a Allah raba mu lafiya shi fatansa su rabu maimakon ya amfani da wannan damar tana da rai ɗin ya matse ta ya yardar da zuciyarta ta gamsu da shi mutum kirki ne ta buɗe bakinta ta ce Allah ya maka albarka kaga irin alheran da zai rika kwararowa a cikin rayuwarsa amma sai kaga mutum ya bar iyaye ya bar ƴan uwa da kanne da ƴaƴansu yanzu da yawa daga cikin mu nan ba mu san ƴaƴan ƴan uwan mu ba ma saboda an yi yawa wani bai san wani ba ba a ziyara ba a kyaututtuka ba a zumunci to wannan shi ma na cikin laifi to amma in ka yadda wa birrul walidaini ila akhirih da da'a ga iyaye da kyautata musu har da zuwa ƙarshen irin waɗannan in ka yadda a zuci cewa wannan abun wajibi ne amma a aikace baka samu ka aikata ba to kana nan a musulmi yanzu zancen fassarar ma'anar islam dama muke yi amma kuma baka kyauta ba me hukuncinka haramun kai kaba'ir haramun kai sagha'ir ko me hukuncinka wannan kuma wani babin ne daban amma nan muna zancen musuluncinka na asali bai taɓu ba kana nan a musulmi an samu mai saɓani tsakanin batsini da zahiri bai illantar da musuluncinka ba saboda me a ayyukan zahiri ne ko na abin da ya shafi furu'a ba usulin tauhidi ba amma a tauhidi wajibi da zahiri da batsini su tafi tare insha Allah an fahimci abu to sai mu tsaya nan saboda lokaci an ta nuna shi tuntuni muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da musulunci ya kuma ƙarfafe shi a zukatanmu a kuma a aikace a gaɓuɓɓanmu Allah tsare mu daga karkacewa daga addinin musulunci Allah tsare mu daga karkacewa daga imani Allah tabbatar da imani a zukatanmu Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah tsare mu daga fitintunu Allah taimaki shugabanninmu Allah biya musu bukatunsu na alheri Allah tsare su daga kowane sharri Allah ya tsare musu abin da ya kuntata gare su mu ma kuma Allah ya tsare mana abin da ya kuntata a gare mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم كمان يعني نعم نعم ايه الله تيمي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيه مم. Ame. A wani larabci? Na'am. Yawwa, domin wanda ya san larabci sai zauna ya gaya musu cewa ai jumloli ne guda biyu, mukawwana min mubtada'in wa khabar, ta biyun ma mubtada da khabar. أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله هذا أنت أن لا إله أن قول باب أبن بوتا سأكت إلا الله ذاك محمد صلى الله عليه وسلم ذاك أنبتا شينا سميه عبده ورسوله أكتي ذاك تين أتكين زنتين أن بمبنتا إيه بعد إيه بني Mm. نعم امم su wawun atafin ne laifi to wannan jahilai ne sai a koya musu a koya musu a'a ba zancen hukuncinsu muke ba wannan dama shubuha ce ta shige su saboda ba su gane karatu ba sai a kokari a ganar da su in suka gane shi kenan in ku suka yi ta wurin kai to sai a zaunar da su gaban malamai sai su kawo meye ilimin nasu kuma jin wannan zancen ba ilimi bane wannan duk malamin da ya zauna da irin wannan wahala zai shi na farko yana buƙatar a mai da su gaba ɗaya wawul asafi me aikin ta tana nufin lalle musharaka ne fil hukm bayan ko jumla daban-daban ce akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da yake cewa inna Allaha wa rasuluhu yanhayanikum annabi sallallahu ya hana shi saboda wannan a cikin jumla ɗaya ne kuma aka haɗa Allah da manzo aka ba su hukuncin hanawa sai ce a sai dai a ce inna Allah yanha wanda rasulullahi sallallahu yanha misali kaga wannan jumla sai guda ɗaya amma wannan ashhadu an la ilaha illa Allah in kai shuru nan daidai ka faɗa ba kai sako ba ko baka ƙara wata jumla ba in ka ce wa ashhadu wannan wawun ne ƙarin ƙarfafa shahada ka ce guda biyu ba shahada ɗaya kai ba na shaida ɗaya ga kuma ta biyu ya kamata in mutum ya shaida ɗaya ya yi ta biyu ai abin yabo ne ba abin a soke shi ba ba shirka a cikin wannan jumla sai ga wanda yake babbaucinsa ya yi yawa rashin hausarsa ya yi yawa gwarancinsa ya yi yawa jahilcinsa murakkabi Allah ya sauke to barakallahu